أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إلى العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحمة الشيخ إذيري لنا بهذا المحضر وسادفي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo filhassi cikin kwaɗaitarwa ala saumi yaumi ashura a bisa azumin ranar ashura ashura akwai maganganu a kai ƙila ba wai kwana goma ba kwana tara shine ashura to aka aka ambace shi goma ashura daga ashara ne kila abin da ya sa aka ambace shi goma saboda Allah ya taimaki annabawa goma a cikin wannan rana yana suna da yana daga cikin wanda Allah ya taimaka a cikin wannan rana annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya tserar da shi ya halakar da fir'auna makiyinsa annabi Isa ma a ranar aka ɗauke shi da annabawa guda goma duk sun abubuwansu da ya faru rana ashura ne rana ashura ne kila saboda haka aka sama suna goma ɗin wannan wata magana kenan magana da ta fi bayyana kuma a'a rana goma ga muharram shine rana ashura kamar a ce tasu'a ranar tara ashura rana goma to rana goma ga muharram shine ashura to allahu alam da ya ji za mu ji ko ya zama goman ga ashura ɗin ne dai Allah ya yi wa annabawa goma wayannan abubuwa da aka faɗa yana daga cikin su annabi Musa alaihi salatu wassalamu lannan Allah ya tsayar da shi ya halakar da Fir'auna lannan Allah ya ɗauke annabi Isa alaihi salatu wassalam da abubuwa da yawa to haddasana kutaybatu kutaybatu ya zantar da mu wa Ahmadu da Ahmadu bin Abdata Abdabbiyu qala su biyun nan sun ce haddasana Hammadu bin Zaid Hammadu dan Zaid ya zantar da mu an gaila na bin jaririn an karba daga gaila dan jaririn an abdullahi bin ma'abadin daga abdullahi dan ma'abadin an abiƙa ta data daga abiƙa ta data annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annan mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi kala ya ce siyamu yawmi ashura azumin rana ashura inni ahatasibu ni ina kauna ga Allah alallahi ga Allah an yukaffira sanatan lati qablaha ya kankare zunubin shekarar da ta wuce idan mutum ya azumin rannan Allah zai kankare masa zunubin wannan da ta shige wannan zato na annabi ko kuwa kauna tabbatacce ne Allah ya tabbatar da shi to Allah zai kankare mutum ya azumin ashura Allah zai kankare masa zunubin shekarar da ta shige shi kusaba kaga kari shi na arfa kuma kari shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo da Allah zai kankare wannan mutum wafil babi a wannan babi an aliyin an karbi irin wannan hadisi daga sayyidina ali wa muhammad bin saifi da muhammad dan saifi wa salamata bin al-akawai da salamata dan akawai wa hindi bin asma'a da hindi dan asma'a wa bin abbas da abdullahi dan abbas wa rubayyi bint mu'awwiz bin asra'a da rubayyi yar mu'awwiz bin asra'a wa abdurrahman bin salamat al-kuzai da dan salamat al-kuzai abdurrahman an ammihi shi kuma ya karba daga baffansa wa abdullahi bin zubair da abdullahi dan zubairu zakaru wa'annan sahabban duk baki daya sun fada an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji sun fada daga annabi annahu annabi sallallahu alaihi wasallama hasta ya kwadaita ala siyami yawmi ashura a bisa azumin ranar ashura kala abu isa turmuzi ya ce la na alamu fi shay'in min ruwayati ba san cikin wani abu na daga ruwayoyi ba annahu qala annabi ya ce siyam yawm ashura kafaratu sanatin azumin ranar ashura yana kankare shekara illa fi hadisi abi qatadata sai hadisin abi qatadata waje hadisi abi qatadata da wannan hadisi na abi qatadata ya kulu ahmad ahmad bin hanbali yana nan kan wannan wa ishaqu da ishaku ɗan rahawaihi yana nan kan wannan babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo firro kusati cikin an yi sauki kuma tun da ramadana ya sauka sai aka yi sauki yanzu azumin ashura ya zama nafila idan mutum ya ga dama ya yi in mutum bai ga dama ba shi kenan amma da farko wajibi ne kwarai lokacin da annabi yana da maganganu da yawa kila tun a makka ƙuraishawa suna azuminsa shi ranar ashura ruwaya kenan akwai ruwaya kwasai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya zo madina sannan ya ga ranar ashura ana gobe za a ashura suna ta shiri saboda yahudawan madina annabi sallallahu alaihi wasallam ce meye wannan kuke shiri suka ce azumi muke shiri saboda rannan Allah ya tsirar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna to don haka muke godewa Allah a wannan rana sai annabi ya ce mu mun fi ku cancanta da Musa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk aishe la kowa ya tashi da shi sun ce har yara ma haka suka aka tasan musu da shi sai aka ba su ya tsanoni suna wasa da su sai dai an ga yaro ya sa kuka to sai a bashi abinci ya ci saboda muhimmancinsa to amma da ramadana ya sauka sai manzalla sallallahu alaihi duk wani ma azumi da aka faɗa in dai ba na ramuwa ba ko na bakance to ko na kafara to shikenan tun da ramadana ya sauka kowane azumi yanzu ya zama na nafila in mutum ya ga dama ya yi mutum bai ga dama ba shikenan ya zama na ramadana ne farilla wajibi wannan to babu ma ja'a wannan babi ne cikin abin da ya zo firru kusati cikin rangwame fitar ki saumi yau mai ashura a cikin abar azumin rana ashura din haddasana harun bin ishaq alhamdani harun dan ishaq alhamdani ya zantar da mu haddasana abdatu bin sulaimana abdatu dan sulaimana ya zantar da mu an hisham bin urwata shi kuma ya karba daga hisham dan urwata an abihi shi kuma ya karba daga babansa an aishata babansa urwatu ya karba daga sai da aisha kala ta ce kana ashura ashura ta kasance yauma rana ce ta sumuhu quraishin da quraishawa ma suna azumin ta fil jahiliyati tun a jahiliya quraishawa suna azumin ashura wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya sumuhu shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar mutanensa ne garin su ne kuma iyayensa da kowa shi ma yana azumi quraishawa abubuwa biyu suka cakuɗe musu ga addinin annabi ibrahim ga addinin addinin bautar gumakansu wani abin in ka ga sun yi kasan wannan abin saukakke ne saboda kakanninsu annaba ne annabi ibrahim annabi isma'ilu to wannan bautar tasu sun yi wani abin kuma kasan shirme ne kawai bautar gunki to wannan yana daga cikin azumin ashura da suke yi kaga wannan ba zancen gunki a ciki ba zancen abu to annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya sumuhu yana azuntar ranar ashura tare da su falan ma kadimal madina ta yayin da manzalla ya zo madina samahu sai ya azunce shi za a iya hada wannan da ruwa ya kalar da ya guda madina ma suna azunta su don mutane da yawa suna da maganganu suna da abubuwa kan ashura nasara za su yi rannan Allah ya ɗauke annabi isa yahuda za su ce rannan Allah ya tserar da annabi musa rannan Allah ya yi kaza to fa samu sai annabi ya azunce shi wa amara nasa bi siyami ya ce kowa da kowa ma azunce shi ya zama wajibi Allah mafturi da ramadanu yayin da aka faranta ramadana kana ramadanu huwa alfarida to yanzu ramadana shine farilla wata raka ashura sai annabi ya bar magana ashura faman sha'a samahu wanda ya ga dama ya azunce shi wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama ya bar shi yanzu dai ga farilla ta sauka وفي الباب أتكن بابي عن ابن مسعود أنك إروان لك عبد الله بن مسعود وقيس بن سعد قيس بن سعد وجابر بن سمرة جابر بن سمرة وابن عمر عبد الله بن عمر ومعاوية بن معاوية قال أبو عيسى ترمذي والأمل عند أهل العلم wato aiki wajen malamai ala hadisi Aisha ta akan wannan hadisi na saida wa huwa hadisun sahihun hadisi ne ingantacce la ya rauna siyamu yawmu ashura a wajiban malamai ba su ga azumin ranar ashura wajibi ba ne sai dai yana da falala saboda yana cikin watan alfarma yana cikin muharram azumin muharram din ma duk ga baki daya yana da kyau yana daga cikin ashurul hurumi to bare kuma ga wannan rana tana da girma kwarai da gaske illa man ragiba fi siyami sai wanda ya kwaɗayi cikin azumtarsa lima zukira fihi saboda abin da aka ambata a cikinsa min alfadli na daga falala babu ma ja'a babun abin da ya zo ashura ashura hayyi yaumin huwa to wace rana ce rana ashura in ka dubi sunan rana goma ne goma in ka dubi suran ko kuwa a'a an sa ma goma ne saboda annabawa guda goma da Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka a cikin a cikin rana kaga in aka bi ta haka to zai iya zama tara takwas ko ma nawa ne suna ne kawai amma kuma aka dubi sunan rana goma ne حدثنا هنادي هنادي يزنتر دمو وابو كريب da abu kuraidin kala su biyun nan sun ce haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu an hajibi ibn umar daga mai dan gadin abdullahi dan umar anil hakam bin al-a'raji shi kuma ya ji daga hakam dan a'raju kala hakam dan a'raji yace in tahaitu ila ibn abbas na cike zuwa wajen abdullahi dan abbas wa huwa mutawassidin rida'ahu yayi matashi da mayafinsa fi fi zamzama a jikin rijiyar zamzam ya yi matashi da mayafinsa a jikin rijiyar zamzam a sai na ce da abdullahi dan abbas aka birni an yau mai ashura gaya mun wace rana ce rana ashura ayi yau min ko wace rana ce a sumuhu dan ina son in abince shi kala sai abdullahi dan abbas ya ce idza ra'aital hilalal muharrami idan ka ga watan muharram idan ka ji an ce muharram ya kama ba a to ka dinga kirga shi ka dinga kirga shi sun asbi mina tasi sannan ka wayi gari ranar tara da azumi ranar tara ɗin wata ka wayi gari da azumi sa'iman kana mai azumi ƙala sai shi haka mu bin al'araj ya ce fa qultu lahu sai na ce masa a haka za ka ne su mu muhammadin sallallahu alaihi haka annabi yake azumtarsa ƙala na'am sai abdullahi dan abbas yace eh kaga yanzu a wannan ruwaya ta abdullahi bin abba rana tara ne to amma kuma ga wata ruwaya tasa cewa rana kwana goma ne wannan shi ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana yi kwanar ashura din goma goma goma din har ice to in Allah ya kai mu wani wata shekara kuma zan yi azumin tasu'a in yi ashura din zan yi na tara in yi na goma Allah bai kai shi wannan shekara bakila hadisin sharaɗin turmuzi bai cika ba don haka bai kawo shi ba حدثنا قتيبة قتيبة يزن تدمو حدثنا عبد الوارث عبد الوارث يزن تدمو عن يونس دقى يونس عن الحسن دقى حسن عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس حسن البصري دقى عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس يأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول bisaumi ashura a yi azumin ashura yawmal ashir kwana na goma alhamdulillah kaga wannan ya yawmul ashir kwana na goma annabi sallallahu alaihi wasallam kala abu isa tirmidhi yace hadisi ibnu abbas hadisin abdullahi dan abbas hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce واختلف أهل العلم ما لم يسن سابع في يوم عاشوراء cikin ranar ashura فقال بعضهم sai ba arin malamai yace يوم التاسع rana na tara shine ranar ashura saboda wancan hadisi na ba wa qala ba'dhum ba'run malamai yace yawmul ashir ranar goma shine ranar ashura wannan shi yafi shuhura shi aka fi sani warwaya annabi na abbas annahu qala an rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce sumu tasi'a to ku abinci tara wal ashira ku abinci goma duk kun dace in taran ne in ma goma ne ku abinci taran ku abinci goma wa kaliful yahuda ku saba yahuda su yahuda ranar goma suke azumta to kuma ku abinci ranar goma ku abinci ma'ana dai ranar goma dai shine ranar abu to amma ku abinci tara ku abinci goma wa bi hadal hadisi da wannan hadisi ya kuli shafi imamu shafi yake faɗa wa ahmadu da imamu ahmadu وإسحاق إسحاق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe goma da alhaji insha Allah na malam da ya tambaya sai gobe